أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna asabar sha uku ga watan jumada ula al-akhir hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da wanda ya daidai da a yi baya wanda ya daidai da nawa ga wata sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a karatunmu na fa'idodin salati annabi sallallahu alaihi wasallam halka ta talatin da hudu ke wancan satin muka ce halka ta talatin da hudu amma ba haka ba ne wancan ta talatin da uku wannan shine ta ta talatin da hudu akwai ranar laraba ba mu zauna ba sakamakon wannan yajin aiki na adaidaita sahu da aka yi to kuma dai cikin taimakon allah allah ya kawo ƙarshen al'amarin eh saboda haka shine dalilin da ya sa muka yi fashi a ranar yau kuma za mu ɗora yayi saboda haka in ba a manta ba muna cikin yin bayani akan cewa salati ga annabi sallallahu alaihi in an yi salatin yana isuwa ga halarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan na daga cikin shi fa'idodin salati ɗin na manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam ta yadda idan an yi za a dinga faɗakka a halaran manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam cewa wane ɗan wane yi wa annabi salati, wane ɗan wane yi wa manzon Allah sallallahu salati, wannan kam akwai daɗi ƙwarai da gaske. A wani bawan Allah yana saɓin waƙa, yana cewa ala ayyuhal ghadi ila tsaibata مهلا على أيها الغادي إلى طيبة مهلا لتحمل أشواقا ما أطيق, ما أطيق له حملا تحمل رعاك الله مني تحية وبلغ سلامي روحا من طيبة حلا حلا حلا كده وكيف عند ذاك القبر في الروضة التي وكيف عند ذاك القبر في روضة التي تكون يمينا للمصلي إذا صلى وقم خاضعا في معبد الوحي خاشعا وأخفض هناك الصوت واسمع لما يتلى ونادي سلام الله يا قبر أحمد على جسد لم يبل قبل ولا يبلى تراني تراني أراني عند قبرك واقفا يناديك عبد ما له غيركم مولى وتسمع عن قرب صلاتي كمثل ما تبلغ عن بعد صلاة الذي صلى أناديك يا خير الخلائق والذي به ختم الله النبيين والرسل نبي الهدى لولاك لم يعرف الهدى ولولاك لم نعرف حراما ولا حلا ولولاك والله ما كان كائن walam ya khaliƙin rahmanu juz'an wala kulla e wani bawan Allah yake rera wannan yabo na shauƙinsa zuwa ga ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗe mana wannan wannan ziyara kuma Allah ya sa mu samu tikiti na zuwa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ne wannan bawan Allah ya ce yana ba da saƙo ne ga wanda ya nufi tafiya Madina. Ya ce ala yau kuwa jama'a ake cewa ko yau ku saurara ba yauwa yauwa ku saurara ya ayyuhal gadi ila ɗaibata ya kai wanda ka ɗaura ɗamara ga ka can da faso ɗinka an ma biza an ma tikiti da bodin fas ka rataye jakakka ka nufi madina ya ce to ɗan ɗan ɗan mahalar da Allah ɗan ɗan saurara ne ina da saƙo eh lita hamila ashwaqa da Allah ɗan saurara ina da saƙo ina so ɗan baka wasu abubuwa da aka tafi da su ɗora maka nauyin bege wanda ba uɗi ƙulan hamla na kasa ɗaukan saƙon da zan baka ya yi min nauyi da Allah ɗan ɗan karɓi saƙon nan ka tafan min da shi tahammal ra'akan lau e ka ɗauki minni tahiyatan ka ɗauki gaisuwa daga gare ni ra'akan lau ina roƙon Allah ya kai ka lafiya da da kai lafiya wa balligi salami dan Allah in ka isa Madina ka isar da gaisuwa ta wa ruha garan man halla wanda ya sauka ɗaibata Madina annan Muhammadu ke eh sallallahu alaihi wa sallam eh lalle kan wanda zai tafi zai tafi Madina a ba shi wannan sau yace wa kif inda za ka alƙawari da Allah ba iya saƙon kenan ba bayan ka isar da gaisuwar da Allah a tsaya a wajen raudan nan eh nan muwa da hatu sharifa da Allah ka tsaya can raudatin lati a raudan nan wannan da ta kunu take minan a damar da musalli ga mai sallah idan sallah in zai sallah in za ka yi sallah a cikin masallaci annabi sai sai to raudan tana damanka to ka tsaya a nan kuma tsayuwar wa qum khadi'an da Allah ina so ka tsaya kana mai kankan da kai fi mahabadil wahayi domin a nan inda kake din masafka ce ta wahayi nan aka dinga saukar da inda ka ganka a nan din nan dai nan ne jibrilu ya dinga zuwa yana kai kawo ya zo ya tafi ya zo ya tafi nan ne dai aka yi aka yi abin da aka yi to da Allah ka tsaya a gurin nan khadi'an kana mai kankan da kai khashi'an kana mai cike da tsoron Allah da Allah wa khfid hunaka sauta kai kasa kasa da muryarka a gurin wasu ma'alima yutila ka saurara ga abin da ake karantawa to idan ka tsaya ka nutsu ka tara hankali ka fuskanci wajen tuwanadi ka yi kira ka ce salamallahi e gaisuwa Allah ta tabbata ya kabara Ahmadin ya rauda annan Muhammadu sallallahu gaisuwa Allah ta tabbata ala jasadin afsa madaukakin jiki wanda lam yubla yana nan yanda yake kabulu da bai yi komai ba wala yubla kuma a gaba ba zai komai ba sai ce turani ana ganina a rani ni ina ganin kaina inda kaburika nan ga raudarka ya rasulallah alaika salatu wa ifan ina mai tsayuwa yunadika abdun bawa yana kiranka malahu gairukun maula ya rasulallah banda ku bai da wani wanda yake zai dinci al'amarinsa yana kamun kafa da ku gurin Allah tabaraka wata'ala dan Allah ya dinci lamarinsa wata sumawa an kurbin salati yau salati na da nake yin sa daga gida can tafi kilomita dubbai yau gashi ina yin salatin gani ga ka ya rasulallah eh ka misali ma tubal lagu an bu'ude ina yin salatin da da ina maka wannan salatin sai dai a iso maka da shi daga nesa to yau ku gani na zo eh an bu'udin salatan lalli sallah da da daga nesa wanda ya salati ake kawo maka salati a ce wane ya maka to yau gani ga ka unadi ka a raudan nan taka ina kiran ka ya rasula ina ce maka ya khairal khalaiqi ya biyayyan talikai wallazi bihi katawallahu nabiyina ya wanda Allah ya suka annabta da shi war rusula ya wanda Allah ya suka manzanci da shi nabiyal huda ya annabin shari'a laulaka ba dan kai ba lami warfil huda da ba a san shari'a ba walaulaka ba dan kai ba ya rasulullahi alaihi salatu wassalam lam na'rif haraman wala hilala ba mu san wannan haram bane ba mu san wannan halal bane walaula ka ba dan kai ba wallahi na rantsi da Allah ma kana ka'inin da ba ba wanda za a yi da Allah bai halicci kowa ba eh walam ya khaliqir rahmanu juz'an da Allah bai halicci yanki ba wala kulla da Allah bai halicci duka ba ba dan kai ba eh sallallahu alaihi wa sallam to wannan wani wani bawan Allah ne yake sabin wannan yabo eh yake ba da shela e zuwa ga rauda an an isa wanda zai tafi ziyara ya isar mai irin wannan irin wato sakon da Yusufun da Bahani yake bada ko yana cewa a wasu kurfa dai tuka lau'aci wa talahuti wa tafarruki wa taharruki wa ta'assufi wa qulis salamu alaikum min yusufi ya khaira man arwal idashal hima sallu alaihi wa sallimu taslima eh yace shi dai abin da yake so in an isa rauda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a isarwa da shugaba alaihi salatu wasalam irin kunar ran da yake ta rashin wato irin kunar rai ta soyayya ta rashin saduwa da abin da rai yake so sau da haka kunar rai zafin zuciya raɗaɗi duka dai na zuciya ya ce to a faɗa kuma an je a ce bayan ka isar da gaisuwar ka taka ta kanka ga shugaba alaihi to ka ce ga gaisuwar Yusufun na wahani in ka mun haka ka zo na baka kaina in ka faɗi in dai ka isar mun da wannan saƙon a da shugaba a laifin laifin sana fadaituka na farshe ka na baka kaina ka zo ka ɗauka da abin da za ka yi da ni kawai ya ce ya kaira man arwar ina sharhiwa ya ce domin fa'i za a jawa in ya amsa to ai abin da ake nema kenan ba za ka gaya filmuna wannan shine gayar abin da ake e buri in Allah da duk za mu tsaya mu karanta wannan gaishe-gaishe a raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa kuma insha Allah eh amin amin qala ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami yace wa waqa'a lis-sayyid nuruddin bin afif al-anji annahu sami'a jawaba salamihi min dakhil al-qabr al-sharif wannan bawan Allah السيد نور الدين بن عفيف الأنجي ya ji amsar sallamarsa daga raudar annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiyyah al-harani na ga muku a cikin asarimul maslul am am am iktida'u siratil mustaqim a cikin wannan littafi ya kawo maganar wannan sa'id ibn al-musayyib ne da yake jin kiran sallah daga cikin raudar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin harra ibn taymiyyah ya kawo maganar ya ce wannan gaskiya ne ba kwantuwa ya ce wannan ba ma musa wannan kulluhu haƙƙo wannan duk gaskiya ne an yi haka ba ma musa haka an fahimta e kawai datti ne ba wani abu ba datti ne yake sa an ka je baka ji ba baka isa bane wallahi baka isa bane kawai baka isa a jadda kai ba kuma me ya kawo duka yama ce ta yawa da najasa da dauɗa da zunubi shi ne kawai eh da Allah zai taimako a wanke ka tas wallahi sai a buɗe maka sai ka ji eh sai ka ji an yaye wa da yawa kamar yadda shi ibnu taymiya din ke faɗa da yawa in sun zo sun tsaya suka yi magana da shugaba sallallahu alaihi wasallam suna akwai wanda ya zo ya ce yana neman ya gaisa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaisa aka zuro hannu din daga rauda ya gaisa ɗaya cikin kumbalin bayan Allah nan ya karanta wani salati ya yi kirari ya kirari ga manzo Allah a rauda ya ce da ina turo gaisuwa ina kala yau ya rasula ga ni ga ka abinda nake nema gurin ka ya rasula abin alfarma gaisa sai kuwa aka yi baiwa eh to ai rai ne rayayye alhaji jiki ne rayayye ba ba mutuwa eh jiki ne rayayye duk abin da ake ba wani abu da in an so kawai ana rayuwa da waɗanda aka so a yi rayuwa da su shi kenan ana rayuwa da waɗanda aka so a yi wanda ya isa a yaye mai hijabi wanda bai isa kuma ba ya yi mafarki sai a gaya mai a mafarki a ce yi kaza kamar yadda na gaya musu wancan ya ce tahiya a rawaito tahiya ga ta wani ga ta sahabi wani ga ta sahabi wani ga ta sahabi wani ya rasu wai wacce zan yi sai ce alaika bi tashahudi ibnu mas'udin ka je wadda ibn mas'ud yake koyawa ka je ka haddace ta ita zaka dinga yi haka amma barki annabi ya gaya mai kusais kenan eh yace ka je ka dinga yin tahiyar abdullahi dan mas'ud ita zaka dinga yi tafi eh tafi karfi ka je ya koya maka a ba wannan ta ta sayin na umar ce ita kuma radiyallahu anhu eh wanda muke yi ba mu ta mu nan saboda ita imam maliku ya rawaito mana a cikin muwadda da haka ita ma tana da ƙarfi ta sayin na umar amma ita waccan ta ibnu mas'ud ba ita bace at-tahiyatu lillahi wa tayyibatu was salawat yawwa kaga mu ta mu at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu was salawatu lillahi duk ta annabi ce sallallahu alaihi amma dai shi tunda ya tambayi wacce zai rika an zaba mai wadda ta fi kowace karfi aka ce yayi ta Abdullahi dan Mas'ud amma barki annabi ya ga masa sallallahu alaihi wasallam saboda ga shi alam na rawuka yana nan yana rayuwarsa da yadda a shi ne abdullahi dan masudin shi ne radiyallahu an eh kwarai ko malam audi shi ne radiyallahu an saboda ga ana nan ana mu'amala da alamul arwa me musun haka inji ibnu al-qayyim al-majri ibnu taymiya yace duk wanda yake musu haka jahili ne mai san komai ba akwai sahabin da bayan ya mutu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya kuma sai na abubakar ya zartar da wasiyarsa ya ce da aka kashe ni a mafarki ba ya zo ya ce kai zan baka sako gurin kuzai khalid bin walidi shi kuma ya gaya wa halifan manzo Allah sai da na abubakar kaffa ka ce mafarki ne ba mafarki ba ne ga da ga sakon da zan baka bayan ya mutu ba sabitu bin qais bin shammasin ne mai daga murya da yace shi dan wuta ne annabi yace a dan aljanna ne yau ai shahidantar da shi aka yi da aka shahidantar da shi aka samu wani musulmi sai ya sace kayansa da silkensa da waye ya sace ya ɗauki ya gudu da shi da ya tashi sai tayi da sai ya zo wani sahabi a mafarki sai ya ce masa kai sahabin nan ba mafarki ne ba ba kakkazacin mafarki ne eh abin da zan gaya maka gaske ne bacci kake amma abin da zan gaya maka gaske ne na farko dai kayana wane ne ya ɗauki sulke na wane ne ya ɗauki a je a karɓan mun ka je ka gaya Khalid bin Walid ya gaya sai na Bakar ya karɓan mun kuma bawa na wane a yanta shi ka ji bayan ya mutu yace a yanta bawa na wane kuma ina da ajiya a guri kaza a guri kaza a ɗauko a kaga na ya bada sako ana zuwa aka gaya sai na Bakar aka je ko sai ga sulken a gurin wanda ya faɗa din kuma aka yanta bawan kuma duk abin da ya wada aka zartar aka zartar a mafarki haka aka yi da sabon da sa mata ko allaifi ko dan uwansa da annabi ya hada shi dan uwantaka sallallahu a Madina to da suka hada yan uwantaka suka ce to a duniya fa sai ya ce to wala da Allah kan mu rabu yadda muke a duniyan nan a hade dan Allah ko a lahira kan mu rabu ita an Allah da ba rabuwa muna tare yadda annabi ya hada mu to ba za mu rabu ba to sai ɗaya ya fara rasuwa shi wancan sai ya rasu da ya rasu sai da ya fi kwana ko arba'in bai je gidan ɗan uwan nasa da annabi ya haɗa su ba kawai sai ya zo da shi a mafarki ya ce wane yanzu haka muke da kai yau na rasu sama da kwana kaza baka je gidana ba ya ce ai ya ce sai na haɗin na ta bashi hanzari wallahi kaza ka yi haƙuri da yace to da Allah kai maza ka ji akwai sako zan baka wani ba yahudi yana bi na bashi dinari ashirin na karɓo su kuma ban yi amfani da su ba na kwanta rashin lafiya ma na mutu ban taɓa su ba saboda haka amma don ka tabbatar kafin ka je ka duba ka fara zuwa gurin ba yahudan ka tabbatar idan ka je gunsa sai ka je gidana zaka ga kana shiga tsakar gidana zaka ga ƙaho a rataye a saman tsakar gida ka ciro wannan kawan a cikin kawan a nan na saka jakar dinari ashirin ne ka ɗauko ka lissafa ka mayar wa da bayahud saboda wani abu ya gani a nan ɗinsa ya ce wannan me ya faru ya ce wallahi bashi ne bayahudi ya ce ne ka ji bashin bayahudi kai bashi masifa ne Allah ya tsare sahabin annabi tsare wata ya arai ce wallahi bashi na na eh a mafarkin ya gan shi ya tashi amma sai ya ga wata alama kamar ta dan wani abu na damuwa eh sai ya ce masa me wannan din ya ce wallahi ba shi wani ne bai wuce kuma ban ma ba kudin yana nan ya ce shi ne kaga wannan sahabi ne na annabi ba a ci ba kuma shi wancan bai wuce amma tun da ba a biya ba ka ga abin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam eh sai zai na wanda zai ce shi haƙƙin mutane shi ya mayar sana'a ya je ya ci kuɗin wannan ya ce ba ba a isa ba ba yadda za a yi da shi saboda kai ma Allah isa haka yake faɗa yake da aka dawo sai ya zo ya je gun Bayahudan sai Bayahudan ya tabbatar masa ya ce ba shakka an yi ina bin sai ya ce to amma ai ban da shi da ba dan haka shi yasa kaga ban daga magana ba ni da shi muke abin nan yanzu wa zan je in ga an ce ina bin sa ai ba za a yi da ba kuma ban shaida ba kuma ya mutu ba wanda ya sani sai ya ce masa to shikenan da ya tafi sai ya zo gidan kwam sakon da ya ba shi sai ya ce dan ka tabbatar abin da nake gaya ma gaskiya ne ya ce ka tambayi ina kyanwata za a ce maka tarin ina da maget za a ce ma tarin ya ce sannan akwai ƴata ita ma mutuwa za ta yau saura kwana ka za ta mutu ya ce amma kaka gaya musu da Allah ka ce dai a kula da ita a kula min da ita ya ce to yana zuwa ya je gun bayahude bayahude ya tabbatar mai kaga alama ɗaya kenan yana shiga gidan ya sallama yana ɗaga kansa sai ga ƙahon nan ya gani sai ce alama ta biyu ke da ya je sai ya ce ƙahon nan za a bashi ya ce da iyalin suka gaisa sai aka bashi ƙahon da ya zaro sai ga jakar a ɗaure ya taɓa ya je ya ce alama ta uku kenan sai ya ce ya gaita ina kyan wani gidan kuwa da na san shi suka ce ai ta rasu wallahi ta rasu kenan eh sai ya ce to ina yarsa wanci kaga ce wallahi ba wata da lafiya ma tana waje tana wasa amma ba ta ma jin daɗi ce to Allah a da da ita a kula da ita da Allah kaga da ya fita sai ya kirga kuɗin ya ga sun cika ko zai cika ya ga sun cika tuf ba wanda ya taba ya je kai wa wannan ba yahuda ya ce ya ce gashi to alaka tsakanin mutumin da yake wannan duniya da wanda yake barzaku akwai wannan alaka an bayanta akwai wannan alaƙar ana yi da haka ne aka sanya muku ku musu ai musu sallama ha alaka ce assalamu alaikum dara kawai insha Allah an tuka to wannan mutuwar kwamen kenan ake muku ake magana ta shauran mutane wannan fa wafatin annabi Muhammad ake annabi ba ke wannan sahabinsa ne kuma da bazarwa yake yayi wannan sahabinsa ne wannan wancan Sabitu bin Qais sahabin annabi ya bada wancan sabon wannan kuma sa'abun shi ma wannan abokin sa'abun da sama shi ma sahabi ne ya bayar to sai kuma shugaban halitta kake da san za a rufe shi saboda jafai aka shi wuce jani sai radiyallahu anhu yace wanda duk ya zaci cewa madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke saboda wafatinsa wannan ya jahilci martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya muna ladabi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye amin da haka shi wannan da ya je raudar manzo Allah sallallahu ya karanta gaisuwa sai ya an ce wa alayka salamu ya walidi daga cikin rauda aka ce amince tabbata gare ka ya dana kala yace to abu ne yayi tawaturi an yi wa wannan wa an wa wannan an wa wannan wannan ya ji sai za ka ji ibnu taymiya yace wannan fa haza kulluhu haqqun haka yace sai duk abin nan da ake faɗa an ji daga tsawarin annabi sallallahu alaihi wasallam an ji magana ya an yi sallama ya amsa an ji da kiran sallan da sa'id ibn musayyibi tabi'i ya ji daga raudar manzo Allah sai yace wannan duk gaskiya ne dan karni ɗaya na manzo Allah bai kare ba aka haifi sa'id ibn musayyibi yawwa aka haife shi ya a karnin da manzo Allah sallallahu alaihi ya rayu a ci aka haife shi to shi ya ji wannan sai ibn al-musayyib kuwa ittifaqin al'umman musulmi sun gamu akan nagartarsa da cewa shi na Allah ne yawwa tun daga kansu bukhari su muslim duk malaman hadisi in aka zo aka ji sa'id ibn al-musayyib a cikin a cikin a cikin marawaita hadisin manzo yana cikin manyan tabi'ai manyan malaman al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to warawa Abu Abdurrahman Sullami Abu Abdurrahman Sullami ya rawaito an Abil Khair al-Aqbai Abu Abdurrahman Sullami yana daga cikin wanda ya riwaya shi ma tabi'i ne yana daga cikin wanda suka yi riwayan hadisi daga Sayyidina Usman Allah ya kara mai yadda shi makaranta allo ce da shi tun a lokacin makarantar ƙura'ani ta tabi'ai a lokacin tabi'ai shi ita yake yan yara yake sa a gaba yana koya musu qur'ani titir shi shine harkarsa wani abokinsa ya tafi ya yi tafiya shekara da shekaru ya da sai tar da shi dai a nan dai cikin yara yana koya musu qur'ani ya ce ah wane yanzu yadda kake da ilimi yadda ake neman malamai a cikin gwamnati abin nan ga shi da an shiga cikin abin nan kai kana nan ai yanzu sai ce sai karanto hadisi wane ya zantar da ni hadisi daga wane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama fiyayyen wanda ya koyo qur'ani ya zauna yana koyarwa yace fa hadha allazi ajlasani hadha almajlisa wannan shine ya zaunar da ni anan me zan tafi ne ne ma annabi ya ce fiyayyenku wanda ya koyo ƙur'ani ya zauna yana koyarwa to sai in bar wannan tafi kuma me an lura yawwa in tafi me to me zan je in nemo fiyayyenku to nan gashi na zauna ina so in zama fiyayye a harshen annabi sallallahu to ina kake so in bar nan tafi ina a tafi local government ko sakatariya ko ko gidan gwamnati eh shi ne ai alhaji kana inda kake a zo ya ji daɗi Allah ya taimake mu eh amin harkar gwamnati ai shi umman mutane in suka shigo ka su sai sai sai su hargitsa ga gaba ɗaya maimakon kai ka ja su su zama ka zama kai sai su ja ka kai ka zama su Allah ya kiyaye eh annahu makasa ya zauna khamsata ayyamin kwana biyar la ya akulu baya bi ci ba la yajib da'aman bai samu abinci ba fa ja'a ila al-qabri sharifi sai zo raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya ala sahibi salatu wassalam amma abocin raudar nan salati da salami ya tabbata ga gare shi wata ka yazo ya ka kara thumma tana ha sannan ya zakuda wa nama khalfal minbai sai zo bayan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwanta bacci anan fara annabi ya sallata sai mabarki da manzo Allah sallallahu wa abubakarin an yamini ga abubakar a damansa wa umaru an yasari ga sayyidina umar a hagunsa wa aliyun bayna yadayhi ga sayyidina ali a gabansa yace kala yace fahar kani aliyun karamallahu wajhu a mabarkin yace sai sayyidina ali ya zo ya tashi kai tashi wa kala yace mu kum tashi kadi ja annabi ga annabi da ka zo ka kara gashi yaro ka kama kara gurin sa ta yunwa kwanan ka biyar baka sa abinci ba to gashi yaro tafi fa qumtu ilai yace ina tashi sai na tashi ga annabi wa qabbaltu baina ainihi na sumbanci idanuwan annabi tsakanin idanuwan annabi sallallahu yace fa da fa ilayya ragiban sai manzo Allah ya miƙo min gurasa ko waina da ana fasara fa akaltu nisfa yace sai na tsirai wanta ba sai na farka wa iza fi yadi nisfu ragibin sai ga rabin waina a hannu a farke yace a mafarki na tirabi yace wallahi sai ga rabi a hannuna eh ya kuma farka kuma ga waina a hannunsa kaga wannan wato girmamawa ce ta ubangiji yayi wa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kamata ga mara lafiyar zuciya ko mai raunin zuciya yayi kokon cikin wannan al'amuran domin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabayyaniya na ci da sha ai ba za su kidayi ba an fahimta karamomin mabiya annabi sallallahu alaihi da masoyansa ba wato mashahurai ne ko kinin haka shine girmamawa da Allah ya yi wa ummu Ayman al-Habashiya mai rainan manzon Allah sallallahu alaihi da guga na ruwa aka duro mata shi daga sama tana kan hanya tana mai hijira zuwa Madina tana azumi a rana mai tsananin zafi kuma ta yammaci ba ruwa ba abinci tare da ita. Ta kamo hanyar hijira ga azumi a bakinta, ga shi ranar mai tsananin zafi ce ga duwatsu dai na, kan hanyar nan ka hau wani ne ka sauka, ka hau wani ka sauka, ga azumi a bakinta ba ta ajiye ba kuma ta sha ruwa ba ruwan ba abinci. Wallahi kawai sai ga guga daga sama, an zuro ba ta ga wanda ya zuro ba, da ruwa ta sha to merai tana cikin wanda suka raina annabi sai da ta umma ya mana habashiya to an mata haka saboda wa aka mata saboda manzo Allah da su kuma shi manzo Allah an wa wani saboda shi kuma ka dinga an fahimta to sai raunin zuciya da raunin imani Allah ya raba mu ne an fahimta eh raunin zuciya da raunin imani wannan Abu Abdurrahman Sullami ne ya faɗi wannan wannan hikaya na gaya muku ga matsayinsa malami ne da ya ce ba zai shiga gwamnati ba zai bar harkar karantarwarsa ta makarantar allo ba ba zai batta ya tafi yawon yawwa eh yawon kai leta ofisoshi a kai wannan a ce ana son kaza ana son kaza ba na'am ta yana nan a kai na sai ya fita kasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga sun kashe shi sun kashe al'umma yana zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun kashe shi sun kashe al'umma eh ai gwanda ai wani tsari in kuna ganin hidimar ta ce ba za ku ɗauka ba to ai wani tsari mana a makarantar da za a dinga ɗanyi masa wani ɗan wani ɗan kuɗi da zai ci abinci ya yi buƙatu sai dai ya fita kasuwa a gaske wannan shashancin banzan da na wofi wanda Allah ya baiwa ta ilimi da zai amfani al'umma ku tsaya masa ya tsaya ya ba ku karatu ya taimake ku kuma sai ya kuka saboda ta kai da ake wannan wannan ke akwai wanda ya ka ƙarar ƙaninsa lokacin annabi sarasala ƙanin baya zuwa kasuwa ta cir yana gurin annabi sarasala yana jin ilimi to shi wan shi yake zuwa kasuwa in ya je kasuwa to shi yake ɗaukan nauyin ƙanin to sai wani yake ganin dan me zai zauna ka za ka sai ka karar ta gurin annabi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani baya zuwa kasuwa sai dai ni nake zuwa ni nake daukar nauyin sa manzo Allah ya ce to ta yi abin da kake samuwa albarkar sa ake baka eh shi da yake zuwa kasuwa yake zauna abin da kake samuwa kake siyar da shi ta yi albarkar sa ake azurta ka la'allaka turzaqani turzaquli haka annabi ya gaya masa ya ce ta yi saboda albarkarsa ake azurta ka. Han fahimta. Eh wani sai ya zo ya ga ɗauka wai na siya yake maka wa na zama ba zai yi waka ba sai an je kasuwa ka zaka. Kuma ba zuwa kai ka kawo masa matsala kwandala waka ce maka. An fahimta. Ba haka ba zuwa ka kai mishi ƙarar kwandala ka ce ga wata damuwar ka kace ya tsarewa ba ba cinka ba cinka ba shanka ba sutura ka ba bai sanya kake kake ci da sha da sutura ba amma sai ce ai shi lallai kaza kaza ka ai kowa da aikin da aka hore masa an fahimta abin da ba ba a so shine bin zuciya zuciya ta dinga yawo da kai shine ba a so yanzu da kake baka zuwa kasuwa kake ci kake sha kake yin bukatun rayuwarka daidai gwargwado dama duniya kake so misali mota kake so da waye da waye da waye kaga duniya kake so kenan amma in dai rayuwa ce ka fafi a rayuwa Allah ya maka kana da kana gidanka kana da abin hawa Allah yana baka abin da zaka suka sha kai da iyali ta hanyoyinsa da yake da su wanda ita kasuwa ɗaya ce daga cikin hanyoyin da Allah yake azurta bayansa ba ita kaɗai ce hanya ba shi hanyar yin fatauci ko hanyar kaso ko dago ko wani abu ba shi kadai ne hanyar da Allah ke ciyar da bayansa ba akwai hanyoyi an fahimta to shi kenan sai yake masa wannan shi kuma sai ya zauna yana wa al'umma hidima yana ilmantar da al'umma yana sarrafa lokacinsa gurin hidimtawa da al'umma da sarar da su an fahimta to sai ka zo yana wannan kuma kake so ka ce ya bar wannan ya taho ya dawo naka tsarin ko kuma shi shaidan ya riya mai ya ji cewar gaskiya ba a ce kamar yin har yanzu ban mallaki abu kaza ba ko abu kaza ya gagare ni ko kaza kaza kawai bara in koma kasuwa to sai an yi biyu babu sai ya tafi can kasuwar a rasa kasuwar kuma kan a dawo almajiranta ta gudu wani Allah ya kawo shi aikin da kake ka tafi ya kawo wani ya zo zai tsora yawwa ko jama'a taka ya ɗebe su ya kai su wani gurin sun je ya rarraba su wannan yayi nan wannan ya tafi gun wannan wannan ya tafi aikin da kake yi din an rarraba wasu tunda kai ba za ka yi ba yanzu kai aikin zuciyarka za ka yi to je ka kai mata ba aikin Allah ba bi babu ba aibu wani malami da kasuwanci ba aibu wani amma ka tabbatar Allah ne ya shirya maka haka ba zuciyarka ce ta ziga ka ba an bayyanta ba kai ka bi san ranka ba hanyoyin duk da ka san Allah yana tallafa maka ka ci ka sha ka yi sutura sai ya zama shi ubangiji da kansa ya toshe ya ga dama yana haka ya toshe ka buga an buga an yi an yi an yi abin yaƙi kawai sai wani yazo ya ce a daidai lokacin da kai ba mala'ika ba ne kana buƙatar ci kana buƙatar sha kana buƙatar sutura bari ma dai ga wasu iyalai a ƙarƙashin ka wanda suke rataye da kai suke jira ka zo ka mutu kana cikin wannan halin sai wani ya zo ya ce algaba ta malam da dai a wani harka ce ta kaza nake so a raɓo a zo a dinga yi to kai ka san nufin Allah ne duk wani abu ya toshe sai ka maka wannan da sai ka ji tunda za ka ci kana buƙatar ka ci kana buƙatar ka sha kana buƙatar ka ɗau nauyin iyalanka an fahimta idan kwa kana da jagora a addini ba shike in ya ce maka wane duk karantarwar da kake duk almajiran naka duk abin da kake ya ce wane ya kamata a fita a dinga ɗan taɓa kasuwanci to ta yi ka fita da yawunsa zai ka ta yi ka fita an fahimta yawwa ta yi ka fita ka fafutuke ka nemi fafutuka saboda ba zuciyarka ce ta tashe ka ba abinda ba a so kan zuciyarka ta gano maka wani kyalli ta ziga ka ka jita kuma wallahi babar rodo ne ke an fahimta babar rodo ka bi wallahi sai ka je ka ga ba ba abinda za ta ta raba ka da nan din kuma inda ka tafi baka samu an fahimta to shi ne amin to da haka sai ya tashi da ragowar ita wannan e gurasa a hannun waina a hannunsa alhafizul haitam ya ce wa ƙa'alil hafiz abi bakar musnadu asbahana wal hafiz tabarani wal hafiz abu sheikh annahu nazala din fadat ya abku ga alhaitami ya abku ga abi bakar wanda shine musnadin asbahana da hafiz tabarani da hafiz abu sheikh annahu annahu lamarin da sha'anin nazala din fadat shinku shine fadatu a larabci eh da shi za ka fassara eh ko Allah ya raba mu da cin ku eh ko babu to shine faqatu kaga faqatu cin ku ya fita lauci yake to Allah ya raba mu da dukan to faja al awwalu ila al qabr sharifi na farkon sai zo raudar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madaukakiya washa kal ju'a ya kai karar yunwa fa qala lahu dabarani sai dabarani yace ijlis zauna ar-rizq aw al-maut ɗayan biyu ne zai faru tunda dai ka zo ka ba ka ka ƙararau da annabi sarsa to ɗayan biyu ne ko dai yanzu a samu abinci ko kuma lokacin tafiya ne eh mutuwa ta yi lokacin mutuwa ya yi tunda ka zo nan to magana ta ƙari ɗayan biyu ne za a yi ko a tafi ko a war ko a eh falam yalbasu ba su jima ba shikenan an ja ahum ahadu sadatul ashraf kawai sai ga ɗayan shugabannin sharifai ɗaya daga cikinsu ya zo musu bi shay'in kazirin min al-da'ami ya zo da abinci dayawa wa akbarahum sai ya ba su labari annahu ra annabi sa cewa yayi mafarki da manzara da ya amuru a mafarkin sai annabi ya ce masa ya umarce shi an ya hamila ilayhi shay ya ce ga wane da wane da wane can suna guri kaza je ka kai musu abinci a mafarki aka nuna masa dabarani abishek al-habis abubakar musnadu asbahana alhaitan yake faɗan wannan na fata an fahimta eh sau da haka wannan al'amari lamarin manzo Allah ya fi gaban haka eh wanda suka dan farewa gerazin annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu haka eh balle kuma shugaba eh Allahumma adif alaina qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aina ma kuna Allah yace Allah ka ka ka wato sa mu samu fuskantuwar zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare mu duk inda muke zama muna cikin eh kulawarsa wa haisu kunna duk inda muka kasance ya maulana ya mujibincin al'amuran Allah ya mana haka alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma amin amin
wani ya yi gaba da butan na awali akwai ruwa